بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله ملككي da yabo marar iyaka a gare shi da ya sake haɗa mu bayan dakatawa da karatutukanmu saboda zuwan watan Ramadan za mu ci gaba yau insha Allahu ta'ala kamar da aka saba kan litinin da alhamis a yau wannan ini na litinin sha biyar ne ko? ko sha shida sha biyar a lissafin ganin wata da sallah ga watan shawwal shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne goma ga watan bakwai a shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 46 a wannan littafi mai albarka da muke karantawa wato kitab fadlil islam na Shekul Islam Muhammad bin Abdulwahab tare da sharhinsa na Malam Salih Ali Sheikh. In ba ku manta ba inda muka tsaya bayan mun yi magana akan ƙungiyoyi da ya kawo ku? Mun yi magana akan ƙadariya, mu'tazila kafin su akwai khawarijawa murji'a duk mun magana akan su. mu'tazilawa jahmiya asha'ira shine na ƙarshe da muka yi magana akai za mu tashi inda yace idan lam yakun kadhalika kafin nan dama ya dauko daga cewa bayan ya faɗi wannan al-asha'ira ila akhirih sai ce fahum yadhunnuna annahum muhsinun ko yawa to mu tashi daga nan din sai mu gaba insha Allah bismillah
المؤلف وفقه الله فهم أو يقول الشارح وفقه الله فهم يظنون أنه مسلم وأنه أكثر تنزيها أكثر تنزيها وأنه أكثر تنزيها نعم ولكن هل هذا عليه دليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟
نعم.
إذا لم يكن كذلك فإنما الثواب ولو رام ما رام تكذيبا فإنه لن يقبل منه فسيقبل بحسب ما فعل وكذلك أهل التعبدات المختلفة الصوفية مم.
ونحوهم ونحوهم فإنهم من الصوفية ونحوهم نعم. آه، وكذلك أهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم فإنهم وإن لبسوا الصوف
وتبتل تبتلوا نعم.
وضربوا وتعبدوا وأخذوا أنفسهم بالرياضات المختلفة لتسقو النفس وكثر تعلقهم بالله جل وعلا وت- وتجردهم من الدنيا لكنهم لما لم يكونوا على السبيل لم يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم فيما يفعلون أدلة فإنه لن يقبل منهم ذلك na'am طيب آه asalin maganar da muke yi kafin wannan karbin manta ba iya zancen ko ba magana ce akan ƙungiyoyin can da muka ɗan ɗau lokaci muna magana akan su bane babin nan asalinsa yana magana ne akan wujubu dukhuli fil islam ko shine babi na biyu ne ko yawwa babu wujubi ad-dukhul fil islam ya kawo mana nassoshi da yawa akai wa man yabtadi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan ya kawo إن الذين عند آه، من عند إن الدين عند الله الإسلام وأن هذا صراطي مستقيما حد زوا كالشان أبن دي كون نسوسي القرآن ده حديثا منذ صلى الله عليه وسلم تبان يمن بيان maganar wajibcin shiga addinin musulunci ya mana bayani mai tsawo a kai sai kuma ya zo kan sharhin ita aya ta farko ita ce faɗin Allah maɗaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to karkashin wannan ne cewa duk mutumin da ya nemi ya bi ya biɗi ya kuma ƙoƙarin aikata aikin addini da bauta ta hanyar wani addini daban wanda ba musulunci ba to da farko ba za a karɓa ba na biyu kuma sannan ran lahira yana cikin taɓaɓɓu hasararru waɗanda ba su cimma burinsu ba wannan abin ya fassara mana zai zo ta ɓangare biyu ko dai abin da ake nufi in an ce wa man yabtaghi ghayra islam wanda ya riƙi ko ya nemi wani abun addini wanda ba musulunci ba ko ya zama isman ainihin abin da yake ba musulunci bane sunan addinin wani abu daban ba islam ba ba musulunci bane ko sunansa yahudanci ko sunansa kiristanci ko kuma dukkan dai addinai daban-daban waɗanda dai ba musulunci ba ko kuma ya zama abin da ake nufi ittakhadha amalan ko ta'abbada bi ibadatin laysat mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da wasu ibadu waɗanda ba sa cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a matsayin addini domin idan mutum ya bauta wa Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba to haƙiƙa ya bi wani abu daban wanda ba musuluncin dai da aka sani shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba don haka yana nan maganar walan yuqbala minhu tana kansa wa huwa fil akhirati min al khasirin tana kansa insha Allah an fahimci wannan to karkashin wannan ne sai shiga fassarar wannan ta biyu ita muka shigo maganar wanda duk ya ɗauki wata hanya daban yake bautawa Allah da ita wannan hanyar kuma ba ta cikin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to yana cikin wannan fassara cewa ba za a karba ba kuma yana cikin tababbu shi yasa har ya kawo mana sunayen nan shi malamin sharhi su khawarijawa din nan su mu'tazila murji'a qadariyya da sauransu Allah samun gane wannan to zai ɗori ne akan waɗannan bayan ya faɗi waɗannan galibi mun lura waɗanda ya kawo mana a firak ne waɗanda suke a ƙadiyya galiban yawwa akwai firak siyasiya a cikinsu kamar khawarijawa amma galibin firƙoƙi ne waɗanda suke na aƙida inda kun ga mu'tazilawa abin da ya raba su da sauran al'umma me aƙida ce wasu ƙa'idoji suka fito da su suka fifita su a kan nassoshin alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da su suke addini shi ne asalin addini a gunsu haka nan za mu ga murji'a matsalar su ta me ita ma wata aƙida ce suka ƙirƙiro ta da ta saba wa abin da aka sani na musulunci haka dai su sauran jahamiya a sha'ira dukkaninsu to yau abin da zai tattauna mana kuma shine wata firƙar daban zai faɗi siffar aikinta da sunanta wanda su kuma firƙa ce sulukiya ba siyasiya ba ce ba kuma aƙadiyya ba tare da cewa akwai aƙidar a cikinta kowanne za mu ga suna da aƙida amma asalin aƙidar ta ɓangaren me ya taso ko ya zama ta ɓangaren siyasa kamar hawarijawa da shi'a ko kuma ya zama ta ɓangaren aƙida tsagwaro su ne su waɗannan murji'a da ƙadiriya da mu'tazila da jahamiya da asha'ira to wanda kuma zai magana a kansu yau shine sufaye su kuma nasu karkacewar ko tasu karkacewar ta zo musu ne ta bangaren suluki wace hanya ake shiga a tsarkake zuciya a gyara alaka da Allah su ta nan suka bata yau sai suka fito da wasu aqidu da wasu ibadu yau saboda nau'o'in ibadar da suke yi da kuma aqidun da suka dauka aqidu ne da ibadu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da su ba duk da su a ganin su wannan ita ce hanyar ta gyara zuciya to bayan ya gaya mana cewa waɗannan fahum yadhunnuna annahum muhsinun dukan kungiyoyin nan suna zaton cewa su masu kyautatawa ne wa annahum aktharu tanzihan kuma su suka fi tsarkake Allah walakin hal hadha alaihi dalil amma wannan din akwai dalili akan sa ne babu hal hadha alaihi nassu shar'i akwai nassi daga shari'a nassi na shari'a akan wannan abin da suke aikatawa cewa Allah ne ya ce ai kaza hal hadha huwa al-islam alladhi jaa fi nususi wannan shine musuluncin da yazo a nassoshi nan ce nassoshi ana nufin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lam yakun kadhalika mana ce in abun ba haka yake ba ma'ana babu nassi na shari'a babu dalili ba kuma shine abin da za a samu na addini a cikin nassoshi ba sai ce fa inna man ibtaghahu to duk wanda ya nemi wannan ya bi shi ya bidi wannan hanyar da ita zai bauta wa Allah ya je lahira yana sa ran ita ce Allah yake so kuma zai samu lada a kanta to duk wanda ya wannan walau rama ma rama tanzihan ko da ya nemi shine rama neman abu abun bukata ka je ka neme shi don ka samu to ko da ya nemi abin da ya nema tanzihan don ƙoƙarin ya tsarkake Allah yana ga wannan ita ce hanyar da ta fi cancanta a bita don a tsarkake Allah daga wata na ƙasa in mun lura da waɗancan aƙidu baki ɗayansu sun shiga wannan hanya ne wajen ƙoƙarinsu na su tsarkake Allah daga wani abu da suke ganin ba shi ne daidai ba yanzu ku ɗauka mu'tazilawa a ɓangaren inkarin ƙaddara sun korewa Allah ilimi don suna so su tabbatar masa adalci ko in ka duba murji'a su a wurinsu nassoshi da suka yi magana akan me ake nufi da imani saboda sun rufe idansu daga nassoshin wa'idi nassoshin azaba abinda suke kallo shine nassoshin rahama da jin kan ubangiji da gafarar zunubai da yake yi ya za a yi ya azabtar da mutane bayan ku shi gafurur rahimun ne sai ba sa kallon azabar Allah sai suke kallon rahamar suka fifita ta a gefen akan abin da ya shafi azaba shi yasa suka yi rauni a addinin su har suka dauka duk zunubin ma da kai kaman ba komai bai fidda kai daga addini ba komai zaka aikata a gefe guda kuma wa'idiyya khawarijawa mu'tazila su kuma suka fifita nassoshin azaba suke ganin cewa Allah ba zai gafarta ma wanda duk ya zunubi ba suka ma kafarta shi suka fidda shi daga addini suka fidda shi daga imani ya shiga kafirci a gun khawarijawa bai isa bai isa kafirci ba a gun mu'tazila yana nan a manzila bainal manzilati kun ga duk waɗannan menene aqidu ne da suka ɗauko dan su tsarkake Allah daga yin wani abu da suke ganin bai dace ba an gane abin to haka dukkan sauran kamar asha'ira jahmiya dalilin karkacewa su kuma ba sa son su dangana wa Allah sifa domin in suka dangana wa Allah sifa kamar sun kwatanta shi da ɗan adam don haka sai su tunda Allah ba ɗan adam bane to a kore wannan sifar shi kuma gashi Allah ya tabbatar da wannan sifar kaga so suke su tsarkake Allah daga kamanceceniya da ɗan adam garin haka Allah ya ce eh su suka ce a'a an mun fahimci zancen yawwa to shine sai ke faɗin fa innahu ko da mutum yana yin wani abu don yana ga tanzihi ne fa innahu lan yuqbala minhu to ba za a karba ba daga gare shi wa sayakhsaru kuma zai yi hasara bi hasabi ma fa'ala gurgudan abin da ya aikata bayan ya faɗo sai ce wa kadhalika ahlu ta'abbudat al-mukhtalifa haka nan ma'abuta ibadu daban-daban waɗanda suke tanwi'i wajen ibada masu min as-sufiyyati yace daga cikin sufaye suwaye sufaye sufaye su ne waɗanda suka bi hanyar da ake ce ma hanyar tasawufi tasawuf salin tasawufin su kansu sun yi saɓani wajen me ake nufi da a tasawuf wasu su ce abin da ake nufi da shi ana kiran su sufaye ne ko ahlu a tasawufi saboda kalmar tasawuf ɗin daga safa'i aka ɗauko ta safa'i shine safa'ul qulubi wai tsarkin zuciya so suke su bi hanyar da za su tsarkake zukatansu su zama gare wannan shine abin da suke in ji wasu daga cikin su wasu kuma suka ce a'a ai sufiya an samu ne daga ahlus suffa daga cikin sahabban nan da suka zo suka yi hijira daga makka zuwa madina ai akwai waɗanda ba su da gida kuma kullum abinci sai dai abin da aka kawo musu to sai suke kwana a ɗan wani tudu dan wani wuri a jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa as-suffa to wannan as-suffa din in ji wasu da suke so su tsarkake hanyar sai suke cewa asalin wannan tasawufi ko hanyoyin sufaye to daga wannan wurin aka samu suna dai da kauli kauli da dama amma kauli mafi rinjaye daga inda aka samu lafazin tasawufi da sufiya da sufaye shine saboda suna sanya suf suf shine wul fata da gashi ta dabbobi kamar misali buzu an san buzu yawwa saboda saboda alamar gudun duniya da sunan duniyan nan ba komai bace a gunsu to ba za su sa kaya da ake sakawa ba kayan da ake dinkawa sai saboda alamar gudu ba dan babu su a wancan zamani ba akwai kaya tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana sa kaya akwai gwado akwai abin nan riga bal annabi sallallahu alaihi wasallam har da riga doguwa da wando duk an samu a zamanin sa da kuma mayafi da ake sawa kun ga ashe ba babu kaya bane amma saboda alamar gudun duniya suke sa wannan wannan shine mafi karfin zancen da malamai suka ambata cewa an samu tasawufi ne daga labsus sufi wannan hanyar an fara samunta a karni na biyu da aka samu wasu daga cikin bayan Allah a cikin tabi'ai an samu wannan ba a samu sahabbai ba babu wani sahabi da aka iya danganta wata bid'a sabuwa a ce sahabi wani ne fara ta babu ita babu amma an samu a karni na biyu kamar da ambata mana ina ji na taba ambata mana wannan kuma zai jiga daga wurin malamai suna ambatawa cewa an samu wannan harka a garin basara ta fara tasowa saboda ana ce musu a wancan lokaci ahalut tasawufi ko a ce musu alfuqara suna sha'awar a ce musu fuqara'u faqirai saboda su duniya bata dame su ba kuma ba sa sa kayan kirki ba sa cin abincin kirki suna nuna alamar su duniyan nan ba komai bace wasu malamai suna faɗin cewa sababin shiga wannan harka zai iya koma zuwa ga lokacin da da duniya ta faɗo cikin musulmi aka yi yaƙe-yaƙe aka wasu abubuwan wani lokacin kaga an samu akan shugabanci wani shugaba a masa tawaye wasu mutane su ziga wani yayi tawaye ya fito ai an samu irin waɗannan kuma an samu khalifofin baya-baya da aka samu suka rika fantamawa da jin daɗi ana yin abubuwa haka to sai wasu suka kauce wa wannan hanya suna ganin ba ita ce daidai ta karantarwa ba da aka samu daga gun sahabbai a zamaninsu mai mulkin ma zuhudu yake yi ko zamanin sahabbai za ga misali za ga sayyidina abubakar shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya halinsa yake dangane da duniya sai da aka matsa masa ya sama kansa albashi ya yadda a ɗauko wani abu na tarayya na gwamnati ya rika amfani da shi a gida sai da aka daɗe ana fama da shi ya ƙi ya yarda daga baya yana da albashi da kuma wasu abubuwa da yake aiki ku duba lokacin da zai rasu da ya kira Aisha radiyallahu ta'ala anha ya bada umarnin a ɗauke abu ya ware wasu abubuwa ce in ya mutu aje a kai wa Umar tunda shi ya riga ya zaɓi Umar ne zai zama khalifa yace aje a kai wa Umar da alfadari da wani gwado da ake liba jiki da shi lokacin sanyi mayafi qatifa da kuma wani bawa da wani raƙumi da ake ban ruwa da shi waɗannan abubuwan guda hudu su ne sannan abubakar ya bari ya ce waɗannan daga cikin kayan gwamnati ne aka ba shi ya rika amfani da su tun da yanzu in rasuwarsa ta zo ya ce tun da yanzu ba shi ne mai aikin wannan na gwamnatin ba a ɗauke a kai wa sayyidina umar to ba na son mu shiga nan ɗin da nisa mu bar shi haka ne umar ya ce lokacin da aka kai masa ku kyale wannan to wannan kun ga alama ce ta zuhudin sayyidina abubakar ka zo gun sayyidina umar lokacin shugabancin sai da ya rame ya koke da kafin ya zama shugaba kalau da shi jikinsa amma da ya zama shugaba sai da ya rame wajen saboda tsoron mai jama'arsa suke ciki yau shine ya bi wannan gida ya bi wannan gida ya kwararo yana jin me ake complain yaya rayuwa take tafiya kun ga duk waɗannan ai ba su sa harkar duniya a gabansu to daga baya bayan sayyidina Umar bayan sayyidina Uthman bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bayan masu Muawiya lokacin da aka fara samun dukiya ta zo to ai an fara samun jin daɗi to wasu suna faɗar cewa wannan jin daɗin da aka yi zurfi a ciki yana cikin abin da ya jawo wasu malamai suka ce su ba za su bi irin wannan hanya ba sai suka koma gudun duniya to har gudun duniyan ya tsananta an fahimci wannan da kuma wani ƙaulin cewa lokacin da aka tura malamai mutane su rika zuwa fugur lokacin da ana jihadi akan je fugur an ce fugur shine kafa da ake tsoron kafirai za su zo to sai a je nan a yi abin da ake ce ma rabat ko ribat dako yawwa saboda tsoron abokan gaba za su zo ta nan to wasu ganin cewa a cikin gari ana yin wasu abubuwa na wato mai da hankali akan duniya sai suka yi zaman su a can sai suka zauna a cikin kogo shine har abin ya zama musu bayan sun tafi wasu suka zo sai suka ɗauka a fita a koma a zauna a kogo kamar wani abin kirki malam ibn taymiya cikin minhajus suna ya faɗi wannan yace yana cikin sababin waɗannan irin abubuwan da suka faru ba wai asali ana son a shiga kogon bane dan yafi wani abu amma sakamakon ribat ne da aka tafi jihadi to lokacin da jihadin ma ya saurara an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali sai waɗannan mutanen ba su dawo ba sai suka zauna a nan har aka rika samun wasu malamai da suka gawurta wajen son harkar ibada suka tsananta wa kansu wajen ibada ɗin har ake danganawa ake dangana sunayen wasu kogo-kogo da irin wannan sunaye ka misali kaje jabal qasiyun sunan wani wani abin nan ne wani dutse ne babba a sham sunansa kenan qasiyun akwai wani shehi babba da ya daɗe a cikin wani kogo ana ce masa wannan wannan ce wannan shehin qasiyu ne shine daga nan aka samu wannan suna irin waɗannan kuma haka a rika samun su malamai wannan ya kirkiro wannan wannan ya kirkiro wannan a basara kuma an samu lokacin da ana sallah idan liman ya karanto wata aya ta tsoron Allah ko zancen aljanna ko zancen wuta sai ka ji wani yayi kuka haka sai faɗi sai suma ibn taymiya ce wannan shine matakin farko da aka fara samu na harkar wannan tasawufin sahabbai ba su yi wannan abun ba a zamanin tabi'a aka fara samun wasu dan saboda wucewa iyaka wajen gudun duniya sai suka fara irin wannan shine abin abin da ake ce dan shauki ko wani abu ya fusgi mutum saboda ya ji tsoron Allah jazaba ko yawwa to irin waɗannan abubuwan an sa an fara samun su tun a wancan lokaci to shine aka ware su ana ce ma waɗannan ko a ce musu alfuqara'u ko a ce musu as-sufiyya saboda sanya wannan sufi da suke a kiran a fara kiran su da sunan tsariƙar wane wannan bai zo ba sai zamanin malam Junaid ibn Muhammad malam Junaid ibn Muhammad shine farko a tarihin duniya wanda aka fara ce mai shehu tsariƙa shine aka sawa abubuwan da suna at-tariqatu dariƙa ake cewa dariƙa amma da kafin wannan tasawuf din ake yi kafin waɗannan abubuwa su to zama kamar dai malam ibn shamiya ya ambaci waɗannan abubuwa da dama cikin littafin sa as-sufiya wal fuqara juz'i na goma da juz'i na sha ɗaya na majmu'in fatawa ta sa in ka karanta zaka fa'idanta da abubuwa da dama akan abin da ya shafi tasawufi to abin da ya shafi waɗannan abubuwa din babban abin da ya kawo mana anan shine kirkiro wasu abubuwa ana bautawa Allah da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo da su ba ba a gansu daga wurin ɗaliban manzan Allah ba sallallahu alaihi wato sahabbai masu irin waɗannan ahlut ta'abbudat al-mukhtalifa min as-sufiyya to su yake ishara zuwa gare su anan maganar tasawufi da asalinsa da sauransu littafai da dama malamai sun yi rubuce rubuce akai ba nan ne wurin da zamu kwalkwale wannan mas'ala ba yace wa nahwihim da makamantansu fa innahum domin su waɗannan mutane wa in labisu as-sufa ko da dai sun sanya suf wato wannan fatoshi na dabbobi da gashi wa tabattalu kuma sun yanke yankewa shine tabattuli wa tabattal ilaihi tabtila ka yanke zuwa ga Allah yankewa mana ka rubu da duniya ka koma ka mai da hankali wajen abin da zai gyara maka lahirarka to duk da sun yi wannan sun sa sufi sun yi tabattuli sun yanke kansu sun killace kansu suna ibada wa kharaju kuma sun fita fita zuwa ga ko bayan gari ko wani kogo ko wani wuri da za a je a bauta wa Allah wa ta'abbadu su ta ibada wa akhadhu anfusahum sun riki sun dauki kawunan su bir riyadat da abubuwan wasa kwakwalwa shine riyadat nan wasa kwakwalwar da wasa jiki duk ya shiga ciki yawwa shi yasa kuma ake ce ma sport nan da ake mo- ai- mo- a harkar motsa jiki sunansa riyada haka nan mathematics shi kuma tunda wasa kwakwalwa ne shi shi kuma sunansa riyadiyat har zuwa yanzu haka laraba suke kiransa saboda wasa kwakwalwa ne shi to wannan abin da sufaye suke yi akwai wasa kwakwalwar akwai kuma wasa jikin to amma abun sufaye wasa jikin da wahal da jiki yafi yawa saboda su galibi dama ba su ɗauki hanyar 'yan falsafa ba ta ɓangaren ilimi sun ɗauki hanyar 'yan falsafa ne ta ɓangaren aiki kun gane zancen nan falsafa ta ilimi a nan ake samun harkar riyaza ta ƙwaƙwalwa za ku ana zaur ana maganganu da za a daɗe ba a gane su ba ko to falsafa ta aiki shine abinda ake abinda ake nufi sufanci na tasawufi lokacin da ya shigo wa mutane aka samu irin waɗannan aƙidun da har wasu za su ce wani ya zama Allah da makamantan wannan wannan falsafa ce ta shigo cikin sufanci amma da asalin sufanci babu wannan irin tunanin a ce wani ya zama Allah ne an fahimci abin daga baya da wannan abin ya zo musu to aka cakuɗa irin waɗannan falsafofin da kuma motsa jiki ɗin da wahal da kai al-mukhtalifa daban-daban da sukan samu su yi wai litasfuwa an-nafsu saboda rai ya tsab- ya tsarkaka rai wai ya tsarkaka mutum ya sha wahala saboda ah, wai da haka ne ransa zai biyu zai wa kansa tarbiya ya tahzibin zuciyarsa ta sha wahala ta zama ta kyamaci du- duniya ya zama cewa shi mutumin Allah ne zama mu ‘yan wasu misalai Abdulwahab Sha'arani a cikin littafinsa Tabaqatu Sufiyya ko tabaqa yana da Tabaqatu Sufiyya ko Tabaqatul Awliya tabaqatin waliyan sufaye Abdulwahab Sha'arani wani sufi ne ya rubuta littafi ya faɗi nau'i nau'i na waliyai ya kawo wani- wani waliyi ne ya kawo labarinsa wani ma waliyi ne ya kawo labarinsa wani ma waliyi ne ya kawo labarinsa to ya kawo labaran irin yadda waɗannan mutane suka yi wasu abubuwa na wahal da jikinsu saboda neman ƙoƙarin tsarkake zuciya a wannan irin tafarki da suke kira na tasawufi ya yi amfa- ya yi maganar wani shehi sunansa murshid da ya shekara arba'in a kullum sai dai ya ci zabibi guda ɗaya kullum ƙwayar zabibi ƙwaya ɗaya zai ci shekararsa arba'in a haka an ce sai da sai da cikinsa ya ɗame ya ɗamfare fatar jikin sai da ta taɓa gadon bayansa saboda tsabar jikin ba abin da ke jikinsa banda wannan saboda kawai shi kuma ya ɗora ma kansa wannan ne saboda su abin da suka ɗauka a wancan karo abin da ake nufi da gudun duniya shine tarkul mubahat bal wani abun ma mustahabbi ne sai su bar shi abinda asali ma wajibi ne ma wani amma duk za su bar shi domin wajibi ne mutum ya ci abinci don ya rayu ya bauta wa Allah ko ba haka bane asali dai cin abincin asalinsa ai ba wajibi bane amma kuma in zai kai ga halaka ya zama wajibi idan mutum me yasa Allah madauki ya halatta mana faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim me yasa saboda Allah yana son mu rayu ne Allah ba son mu wahal da kanmu mu je mu mutu wala tulqu bi aidikum ila tahluka idan mutum yace ba zai ci abinci ba to ya yarda ya halaka to haramun ne mutum ya zauna ya mutu bai ci abinci ba to shi wannan murshid shekararsa arba'in kwaya ɗaya na zabibi zai ci a kullum sai da jikinsa ya zama haka shi dai abdulhabu sha'arani ya kawo wasu labarai da yawa daga cikinsu akwai wani shah ibn shuja al-kurmani shi kuma suka ce ya yi wata guda baya bacci wata tif bai bacci ba kawai yana sallah ai yana kaiwa ga haka zan faɗi wani ai akwai wani shi kuma alkazaruni shi ma sunan wani waliyi ne da shi abdulhab ya kawo sunansa abdulhab sha'rani sunansa alkazaruni shi kuma yakan yi wata biyar ko fiye da wata biyar baya aje kirjinsa da haƙarƙarinsa a ƙasa da niyyar kwanciya wata biyar ko da daddare ko da rana bai bacci ba ba zai huta ba yana tsaye ya yi sallah kuma yana azumi ba zai kwanta ba wata biyar ko fi saboda yana ganin wannan ibada ce in ya sha wahala Allah zai ba shi lada to duk waɗannan abubuwan bidiyo'in a nan suka fara faro wa mutane da irin wannan siga ɗin har aka same su haka suna hakaitowa har yanzu daga Ibrahim ibn Adham wanda yana cikin wasu malamai sun yabe shi ta bangaren yana cikin sufaye da masu zuhudu da gudun duniya daga cikin magabata da suka gabata kuma yana da maganganu da malamai sukan samu na wa'azi a ciki masu kyau ba duka maganganu ne marasa kyau ba Ibrahim ibn Adhama suna cewa shi kuma ya taɓa yin wata guda yana cin yunɓu ƙasa don gudun kada ya ci haram in ya nemi halal ya rasa to in ya ga wani abu da shubuha ce ko haram bai yadda da shi ba zai wata guda yana zuwa ya kwaɓa ƙasa yana ci duk wannan kuma ƙoƙarin a kusantar ubangiji ne yadda suka fassara abubuwan suke ɗauka su haka daga cikin waliyai mahaukata akwai wani shi ma abdulhabi sha'arani ya kawo shi a cikin littafinsa sunansa ibrahim ibn usaifir shi kuma saboda wannan irin ya shiga irin wannan halwa ya ɓuya wata ɗaya ba ci ba sha ba windo da zai ga kowa to irin waɗannan abubuwan ya sababa masa ya taɓu to yana nan a cikin kuma waliye a haka ɗin a haukan wata rana ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah Allahu akbar shine yazo ya kama shi da tsawa yace ku me ya same ku an ce muku mun kafirce ne kuke mana kabbara yace ya kama yayi shuru ya daina ya daina kiran sallah ai ba mu mu ba kafirai bane za ku rika mana kabbara kuma yazo ya hana kansa kwana sai a coci yace shi a coci zai rika kwana ya koma coci yana kwana na garinsu ya ce kuma kiristoci su ne masu yin azumi na hakika saboda su ne suke ba sa cin nama a azuminsu musulmi ko ɓata lokaci suke suna shan wahala duk da haka ba wali ne Allah ya kyauta a ce duk mai irin wannan abun kuma yana nan a wali kuma waliyin Allah da har za a bada abin yabo a wannan labarin cewa abin yabo ne yana faɗin irin wannan abu ya kwana a coci kuma sannan yana sukan musulmi cewa ba haka ake ba wannan kada wani ya ce na ɗauko abubuwa na misali mai muni akan ai dama saboda abin ya zo munin mutane suka sani daga baya shi yasa ake faɗin tarihin yadda abin ya taso wasu abubuwan na ibada in ba ku manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya hana mutane guluwi a addini ne ko ba ku sani ba lokacin da ya je aikin haji ya je jifa lokacin da zai abin nan jifan jamratul aqaba ranar goma ga wata ya umarci abdullahi dan abbas ya ce je ka kawo min tsakuwa da zan yi jifa da ita abdullahi bin abbas ya je ɗauko masa tsakuwa ya duba ya duba sai ya ga manya manya ne sun yi girma sai ce mai da wannan samo wasu ya je samo wasu ya ce ba su yi ba dai sai da ya samo daidai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya bashi sai ya daga tsakuwan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a yace bi misli hadha farmu da irin wannan za ku jifa sai ce wa iyyakum wal ghuluwa akul a hirdinku ine muku kashe di kul kuka shiga cikin abin da ya shafi shishigi a addini yawa fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluwu lalle wannan shishigi a addini shi ya halakar da waɗanda suka zo gabanin ku kun ga asali shishigi a addini abu ne mummuna ba a san sa kullum ka tsaya kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kullum akwai wata magana da nake gaya mana kuma in ka dau izina da ita zaka tsira abubuwa da yawa ya kai bawan Allah dan me kake bauta ne aljanna kake so ka shiga ko to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun shiga aljanna ko ba su shiga ba cin shi da wanne irin addinin suka shiga aljanna da iya wannan dai da Allah ya dauki madaukaki ya baiwa manzon Allah suna kuma manzon Allah suna ya koya wa mutane ashe kenan za a iya shiga aljanna ko ba a ƙara wani abu ba a cikin yadda ake bautawa Allah ka ka haɗu ka yi haƙuri da iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi din ya isa a shiga aljanna saboda sahabban manzo Allah in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma'asumi ne komai kankantar abinsa zai shiga sahabbai ba ma'asumai bane amma da suka yi koyi da shi suka wadata da iya abin da ya zo sun shiga aljanna amma daga baya aka samu wannan malami wannan shehi ya ce shi ga tsariƙarsa ta zikiri dama abin suke cewa kenan tsariƙar wani ta zikiri shi yadda ya zaɓi ya yi zikirin Allah ya zaɓi wata hanya to ko sai a mafarki Allah nuna masa iya yadda da wannan hanyar sai mafarki ya ce eh an gaya masa cewa daidai ce so sai wasu ma su koyi da shi shikenan sai ya zama cewa an samu tsariƙar shehuwa ne da shi da mabiyansa inda suka babbanta shine ta hanyar zikiri suna da zikirin su daban ba su bi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a hankali a hankali har aka samu waɗannan tsariƙu tsariƙar shehuwa ne tsariƙar shehuwa ne tsariƙar shehuwa ne ana cewa hanya ce ta zikirinsa shi ya zaɓi irin wannan abinin zikiri ya fifita kai kuma ba laifi dan kayi koyi da shi kamar malami ne in ya koyar da kai wani abu to ka ɗauki wannan abun kai koyi da shi sai suka manta babban malamin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani malami abin da zai yi zai haɗa ka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga zikirori nan da yawa da manzo Allah sama ya koya mana mutum nawa ne suka haddace waɗannan zikirori azkar da addu'o'i in zaka shiga wuri kaza ga abin da zaka ce ka fito ga abin da zaka ce a gida me zaka ce zaka kwanta da ga abin da zaka ce annabi sallallahu alaihi ya koya mana ko bai koya mana ba Abu Dharrin me yake cewa cewa yayi hatta yadda za mu tsuguna a ban daki manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mana tsuntsu da yake yawo a sama annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari me dangane da shi Allah maɗauki ya ba mu labari to don me za mu bauta wa Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba an mai wannan abu wannan shine a wudin kula takaitaccen yadda waɗannan abubuwa suka zo wa mutane kuma har aka samu wannan hanyoyi da zaka ji har ta kai yanzu wannan abun karɓarsa ake kaman addini yadda mutum zai zo ya ce la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka zai je ya ce ya zo ya karbi ɗariƙa sai ce ka karbi ɗariƙar wani an lazimta maka za kai kaza za kai kaza za kai kaza kuma karka kai ziyara goma wani shehu in ba na wannan hanyar ba an yanke zumunci tsakanin musulmi kuma duk a ce wannan a hanya ake bi sai a ce ai shi jikan annabi ne to yanzu ga annabin me yasa ba za mu tafi tasa hanyar ba sai a tsaya a hanyar jika jikan kuma da bai da tabbas ma cewa jikan ne Allah ya sauƙe mana Allah ba mu ilimi da adalci da tsayawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da kullum abin da muke gaya mutane ya ƴan uwa wallahi ka tsaya akan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta ishe ka duk wata hanya dukkanta duk tsarkin zuciya da zaka samu in hanyar nan ba ta manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam to ba fa za ta yi ma amfani ba tana nan akan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin akan wannan shine zancen da muke kuma dama to shine abin da yake faɗi yake cewa wa akhadhu anfusahum bir riyadati al mukhtalifati litasfu an nafsu saboda rai wai ya tsarkaka wa kafura ta'alluquhum billahi jalla wa ala kuma rataye su alaƙar su da Allah ta yawaita wa tajarruduhum min ad-dunya da tsiraituwar su daga duniya ma'ana suka rabu da duniya suka yi watsi da ita sai ce duk da suna wannan a kun ga cewa wa in labisu sufa wa kaza wa kaza wa kaza duk da suna waɗannan abubuwa na ibada lakinnahum sai dai cewa su lamma yayin da lam yakunu ala sabili ba su zama akan tafarki ba tafarkin Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi suka bi ba na wani aka kirkiro kuma dai alhamdulillah kun ga yadda Allah madauke su al'umma da rahamarsa sai zama hanyoyin nan duka kowanne an sa mata sunanta daban ko don haka daban suke da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an yi gashi kuma shi yasa babu babbar hujjar kiran mutane su yi waɗannan abubuwa biyu biyu ne sai a ce ta ƙarƙashin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shi wanda ake bi din a ce jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga dai an rabe da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangare biyu ne kawai maganar dangantaka ta jini wanda ake bi jikansa ne dai duk masu ɗari kunnan kowa ya da awar cewa jika ne duka ka je ka bi tarihin za ce eh an samu ya haɗu da wane ya haɗu da wane shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce dai babu wata hanya ta nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan hanya ɗin ya kamata mutum ya tambayi kansa in wannan hanyoyi daidai suke da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya raba su to don Allah a taimaka a cire sunayen a bar su kan hanyar manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya zama duk abin da za a bautawa Allah da shi a tabbatar da an samo shi ne daga wurin shi shi kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa daraja mu koma gunsa yanzu in kowa zai koma gunsa din ai shikenan duk wannan rikicin da ba za a same shi ba amma wani ya makalkale wani ma shehun an same shi daga baya ya yi juyin mulki ga wani shehu ba a zancen shehun asalin sai shi an ce Allah ne an ce ya yi halitta an ce lam yalid wa lam yulad duk an manta wancan na farkon duk dama haka bid'a take ba ta da mizani wani kuma wata ran haka zai zo ya juyin mulkin shi ma ya ce ya tura wancan yanzu shi ne za ku gani muna fata Allah maɗauki ya shirya to in aka tsaya kai haƙuri da hanyar manzon Allah yanzu ya taɓa jin tabi'ai sun yi ɗariƙa sunanta ɗariƙar abubakar suka ce zikiri irin na abubakar za su riƙa yi shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ware wani zikiri wanda ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ba ko kuma ma ɗauki cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya fifita yake yi to in wani zai zo ya koyi da shi zai koyi da shi ne a matsayin muallimi allamahu zalika zikir ba a matsayin asalin zikirin nasa bane tunda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu don haka in zikirin na annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi to ya kamata a aje waɗannan din sai a ce zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke yi in ko shehun ne ya samo kayansa to don Allah kai haƙuri kai ka bar masa ka koma ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah zai tambaye ka akan saran tashin alkiyama ba zai tambaye ka akan wannan ba in mutum zai hankali wa kansa dabara da qiyamul layli ya kamata kafin ya mutu ya yi tunani akan waɗannan abubuwan cewa lalle Allah fa bai aiko masa shehuwa ne da shehuwa ne ba ya aiko masa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan in dai mutum zai fahimci wannan du'a zancen da nake yi zance ne in kana bin yare na su sufaye za su zance ne na mahajubai zancen mahajubai kun san mahajubai wanda aka yi mashamaki ba su ga haske ba yau da haka munan mahajubai ne ba mu san me ake yi ba idan kuwa wannan shine hijabi to muna roƙon Allah ya ƙara mana wannan hijabi hijabi dai daga wancan hanyoyin ba ma sha'awa tsakani da Allah ba ma sha'awa muna fatan Allah maɗauki ya tashe mu akan hanya da tafarki da zikiri da sallah da azumi komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai shine gaskiya to muna nan a kansa wani abun kuma da sai daga baya sai ran kiyama zai bayyana maka cewa ko shine gaskiyar ko ba shine ba ka bata lokacin ka in ka bari har yanzu baka canza ba kai hakuri ka kama yaqini yaqini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda ake da awar jikansa bane da na gaske da na ƙarya Allah tsare to ya ci gaba yake cewa lakinnahum lamma lam yakunu ala sabili لم يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ngani ba su zama suna kan musuluncin da kun gane shi ne nan nake so da nuna mana al-islam din ko ka kalle shi ta bangare biyu al-islam fismihi wa haqiqatihi shine sai zama duk mutumin da ya dauki wani addinin da ba sunansa islam ba kamar nasaranci yahudanci da sauransu to ba za a karba ba ko kuma ka ɗauki al'islam ɗin da ake nufi wasfan wa haƙiƙatan cewa wannan haƙiƙanin addini ko meye haƙiƙanin wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mai suna al-islam shine mai rukunan nan guda biyar ko mai rukunan na musulunci kenan mai rukunan nan guda shida na imani sannan kuma yayi umarci yayi umarni da abautawa Allah shi kadai kada a yi shirka kar a yi bid'a a girmama iyaye a kyautata musu a zauna lafiya da mutane ibada a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare arba'in da uku a cikin alkur'ani Allah maɗauki na umartar mu da mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati'u Allah wa ati'u rasul cikin komai a cikin qur'ani yace ku yi kaza ku bi kaza ku yi kaza man yuti'i Allah man yuti'i rasul faqad ata'a Allah hmm? sannan kuma Allah madauki ya gaya masa wa in tuti'uhu tahtadu ya gaya mana kai in kuka yi da'a a gare shi za ku shirya da ka shirya ina take gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan mutum yayi wani addini gashi zai ce zahirinsa eh sunansa islam abin da ya musulunci yayi amma kuma musuluncin da ya tashi a aikace da aka duba sai aka ba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wani bawan Allah ne daga baya ya zo da shi amma kuma aka dangana shi zuwa ga musulunci to sai a ce wannan hukuncinsa shine falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin an gane zancen yawwa kada wani ya ce to ana nufin duk wanda baya kan wannan kenan ya zama kafiri wannan yana ga cikin tambayoyin da mutane suke a zamanin yanzu in suna so su soki mai nasiha irin wannan su ce to ai gashi nan kun ga za su kafarta musulmi mutum yana masallaci yana zikiri tun safe tun da ya asuba bai fito ba zikiri yake ko kuma kuna can kuna wani abu amma yanzu za ku zo ku ce masa ba musulmi babu wanda ya ce masa ba musulmi ba babu wanda ya kafirta wani anan ba zancen kafirci muke amma dai zancen da ake shine wannan siffar da haƙiƙar in ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu ta ba mai karba ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa ba zai karba ba shikenan yawa amma ba zancen ka ce wa mutum kafiri zancen kafirci wani abu ne daban mai mutum yake aikatawa qaulan wa fi'lan in abun ya kai ga ƙaryata Allah zagin Allah da cin mutuncin manzon Allah suna da makamantan irin waɗannan abubuwa in dai akwai kafircin to shi kuma hukuncinsa daban wuri daban ake maganarsa an bin wannan zancen yawwa magana ce na ta'alimi da ilmantarwa da faɗakarwa min babin abin nan rahama da shafaka mai ilmantarwa da wa'azi tausayi ne yasa yake wannan bayani saboda fatan a duniya mu tsira tare da ran lahira in Allah ya tsaye da mu za mu tsira tare Allah taimake mu to sai ce lam yakunu alal islam alladhi jaa bihi muhammadun alayhi salatu wassalam wa lam yakul lahum fi ma yaf'aluna adillatun kuma ba su da hujjoji dalilai akan abin da suke aikatawa matukar abin da mai wannan abin zai ce maka shine ya kama ko hadisai da'ifai shi yasa dama malamai suke mana bayani akan muhimmancin a mai da hankali wajen sanin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai inganta ba mafi yawan abin da ya kashe musulunci ya lalata shi ya jawo waɗannan irin abubuwan ko in ce musulmi suka rikita addininsu saboda shi shine hadisai raunana ko hadisan ƙarya kowa sai ya mafarkinsa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza shi ke ne dora mutane akai to akwai buƙatar duk mutumin da ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ina dalili a wani littafi mai malaman hadisi suka ce akan wannan hadisi an fahimci wannan abu yana ga cikin sabubba manya da aka batar da mutane akan daga kan hanya madaidaiciya aka dora su akan wata hanya daban saboda an ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhali manzo sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da wannan hanya to ba su da dalili akan wannan fa innahu lan yuqbala minhum dalika ko lam lan yuqbala minhum dalika Allah madauki ba zai karbi ko ba za a karbi wannan aiki daga gare su ba muna roƙon Allah madauki ya tabbatar da mu akan hanyar daidai wa kadhalika ahlul amri bil ma'ruf haka nan ma'abuta amru bil ma'ruf ma'ana yanzu nan ya gama da zancen masu tasawufi ko malamin jazahullahu khairan kokarin da yake shine ya fito mana da harkar kungiyoyin nan na addini yadda suka zama sun karkace karkacewar da addinin da suke yi ya shiga karkashin wannan cewa Allah ba zai karba ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ba shi aka aiko shi da shi ba an bin wannan ya mini misali akan waɗancan kungiyoyi na aqida da waɗannan na suluki yanzu kuma zai magana akan khawarijawa bayan ya faɗi wani abu na aqidar su to kuma yanzu manhajin su da su da mu'tazila dangane da abin da shafi al'amru bil ma'ruf wa annahyu anil munkar yace wa kadhalika ahlul amri bil ma'ruf wa annahyu anil munkar wa annahyi anil munkar hakanan ma'abuta umarni da aikin alheri da hanin mutane daga mummunan aiki wa ahli al-ghairati da masu kishin addini shine al-ghaira eh waɗanda su abinda ya dame su kishin addini a ga cewa abinda jama'a suke yi ba daidai ba a ja hankalinsu a daina idza lam yakunu ala sabili to su ma waɗannan in ba su zama akan hanya ba fa innahu lan yuqbala minhum dalika su ma Allah ba zai karba ba saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo wa mutane da irin wannan tsananin ba zamu magana da zo akan maganar guluwi a addini ta bangaren ibada mun ji kamar misalin da bayar magana jifa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wata rana ya samu wata mata a gidansa tana ibada ta daure kafar ta ce wannan me sai ce ai ta daure kafar ne dan in ta motsa ta rika tashi dan ta ci gaba da sallah ko da bacci ya kama ta shine ke cewa alaikum ma tutiqun ko yace ku tsaya ku yi iya abin da za ku iya an hana mutum ya sa kansa abin da ya fi ƙarfinsa don haka addini madaidaici shine ka tsaya tsakiya kar ka wuce iyaka ka ce sai ka sha wahala ka kashe kanka kamar yanzu wancan mai cin zabibi kullum kwaya ɗaya ai azabar ta yi yawa mutum ya wata biyar bai sa haƙarƙarinsa a ƙasa ba kuma ya ɗauka wannan ibada ce da Allah zai bashi lada sai mu koma mu ga yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan ko bai ba ba haka yi ba sahabbansa su ma ba su yi irin wannan ba to a nan ne ake cewa wannan abun bid'a ce saboda mai an bauta wa Allah ana neman lada daga Allah akan wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya aiko shi da su bai aiko shi da su ba to irin waɗannan kuma zaka samu agun masu kishin addini masu son jama'a su gyaru eh suna son su kishin su kamar misali ce a rufe gidajen giya a rufe gidajen karuwai a dan me za a samu abu kaza a garin nan ai dole sai mun tashi mun ga cewa babu irin wannan su ne ahalul ghairati to me irin wannan shi ma in bai tsaya daidai wa daida ba a hanya madaidaiciya to shi ma Allah ba zai karbi nasa addinin ba kuma yana cikin tababburan tashin kiyama in har zai kai shi ko ya kafirta mutane ko ya sa duka harkar duka ba tasa bace ko idan ya ga ana abin da ba daidai ba ina zai shi sai je kai shi gun hukuma sawa'un hukumar sun yi daidai ko ba su yi daidai ba shi ya gama nasa ba aikinsa ne ya zuba ido sai an yi kaza ba ko misali zai wuce sai ga wani gidan karuwai ana batsala sai ce zai ɗau bulala ya shiga gidan ya zazzane su wannan harka ce ta masu bid'a ba harka ce ta masu sunna ba saboda me a lokacin in suka yi masa duka suka kashe shi shi ya jawa kansa amma abin da zai yi shine zo ya faɗi gashi ana abu kaza a wuri kaza dan Allah a ɗauki mataki wannan kuma in kai wannan din ka samu ladanka mas'uliyar da Allah ya ɗora a yi magana ka yi ka wanke kanka ko ka lubutu a lokacin kana da ladanka amma in ka je kai wancan ko duka ko wani abu to shikenan kuma sai abu ya lalace an fahimci waɗannan abun yawwa to irinsu irinsu suna nan da yawa wannan abun shi ya jawo harkar khawarijawa da suka ga Aliyu ya ɗauki matakin aja a yi takimi a kira Amr ibn al-As a kira Abu Musa al-Ash'ari a ce su ne za su je su hukunci ba shine laifin da Aliyu ba sannan kuma an yi yakin jamal bai kama kamammun yaƙi ba bai ɗauki kuma ganima ba saboda wannan khawarijawa suka kafirta shi suka ce ya zama kafiri ku duba wannan saboda tsananin ayi daidai kun fahimci abin mai tsananin ayi daidai idan bai tsaya akan daidai ba to shikenan shi ma sai fada cikin falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin haka kullum mutum ya zama matsakaici zafin rai din nan baya taimakawa abubuwa ka yi gwargwadon abin da Allah ya ɗora maka kuma ka biyar da malamai suka yi komai a bishi akan ka'idas nan na sha ba mu labarin ibnu taimiyya wata rana ya fito da shi da mutanensa suna tafiya ɗalibansa sai suka ga mutanen tatar suna shan giya ko cikin gari gashi ana shan giya sai ɗaliban suka ce a karma kalla mu je mu yi musu wa'azi a hana su ce to kun san tatar fa ba daɗe da gama yaƙi da su ba ce ina ba ku shawara ku bar su su sha giyar su mu wuce mu tafi mu kyale su in muka yi musu magana akan wannan in suka taso suka fara kisan mu to gaba ɗaya wancan yakin da da suka saurara suka tsaya yanzu zai sake dawowa a zo ana kashe al'ummar musulmi haka da su zo su kashe musulmi gwanda a basu su shagiya haka kullum abubuwa da mizanin su in kana in kai mai wa'azi ne kai mai ilmantarwa ne to ba wai wajibi ne duk abin da kake so sai an yi shi sannan zaka gamsu ba kai kokari ka tsakaita ka daidaita kuma sannan ka yi adalci kuma kar ka faɗi abin da ba a yi ba ka faɗi abin da ke shi ne daidai ka faɗi abin da ka gani da idanka ka yi rahoton cewa abu kaza aka kama wane yana yi kar ka yi masa ƙarya in kai wannan insha Allah sai ka tsira sai ya zama ka daidaito wannan shine abin da kawarijawa suka yi wannan shine kuma abin da mu'tazilawa suka yi har suka fada cikin hanyoyi da yawa suka kafirta mai zunubi suka ce duk wanda ya zina ya zama kafiri saboda kallon gefen nassoshin azaba suka rinjayar akan kallon nassoshi da suke magana akan rahama sai mutum ya ce ai Allah ba zai gafarta wa duk wanda ya kaza ba Allah ko baya son haka ka bar bawa da ubangijinsa haka ake so wannan shine adalci don haka shishigi a addini sababi ne mummuna da ke sawa a samu tashin hankali da damuwa to an nuna lokaci kuma ba mu kare ba to ba mu tsaya dai nan al-khawariju ma kharajat nan za a tashi kenan ko yawwa Allah muke roƙo ya ƙara mana ilimi ilimin mai amfani ya ba mu kuma ikon aiki da shi Allah ya sare mana abin da ya kuntata Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ƙara mana damuna mai albarka da kuma kyakkyawan tattalin arziki da gyaruwar yanayi Allah ya ƙara taimakon shugabannin mu akan yin abinci abin alheri da abin kirki da kuma dukkan abin da zai zama maslaha ne ga al'umma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik